alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah mabad barkamu da komowa domin ci gaba da karatun wani littafi na kitabu tauhid wannan kenan shine darasi na karshe a cikin wani littafi mai albarka za mu tashi babu la yustashfa'u billahi ala khalqihi babu mai bayani akan ba a neman ceton Allah ko kuma ba a neman ceto da Allah akan halitta za mu gani abinda ake nuhi da haka a hadisin da za mu karanta bayan ya ce an jubair ibn mut'imin radiyallahu anhu kala ja'a arabiyun ila annabi sallallahu alaihi wasallam wani bakawai ya zo wajen ma'aikin Allah sai ya ce ya rasulallah ya ma'aikin Allah nuhikatil anfusu rayuka sun kasa rayuka sun wahala ma'ana lokacin ana cikin shekara ce ta hori shine sai zo ya kawo koke rayuka sun kasa waja al'iyalu iyali kuma sun yi yunwa domin ba ruwa wahalakatil amwalu dukiyoyi kuma sun halaka ma'ana dabbobi sun mutu na ta mutuwa don rishin ruwa fastasqila na rabbak ka nemi shayarwa ga ubangijinka domin mu ma'ana ka roƙi ubangijinka ya shayar da mu ruwan sama fa inna nastashfi'u billahi alaika lallai mu muna neman ceton muna neman ceton Allah a kanka ana gani da kyau ku kaman ya kasance Allah suna neman ceto a wurin shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da san ko ana gani da kyau ba wa bika ala Allah sannan kuma muna neman ceto naka ga Allah maɗaukakin sarki ita kalima ta jumla ta farko ba ta yi ba jumla ta biyu ita ce ta yi shi ne wa bika alallah ma'ana muna neman a Allah ya cece mu ta hanyarka ana gan da ko ta hanyarka Allah ya cece mu shi kuma wancan kai muke neman ceto gare ka da Allah ba san ko ana gane da kyau ba kamar shi manzon Allah shi zai bada ceto sai kasance albarkacin Allah manzon Allah ya musu abin da suke so shi kuma babban laihi ne ka ce albarkacin wane albarkacin Allah wane ya maka kaza sai dai albarkacin Allah a yi maka kaza ba dai albarkacin wane ba ana gane da kyau ko Allah ya maka kaza ba san ko ana gani da kyau ba kamar abu ne wanda yake kishiya da kishiya ne yauwa kenan dan matsayin Allah wane kai mini kaza ba san ko ana gani da kyau ba ko kuma sai ka kai kishiyar haka dan matsayin wane Allah kai mini kaza dan matsayin wane Allah kai mini kaza shi kuma wancan don matsayinka Allah ya mini kaza ba san ko ana gane da kyau ba yawwa yawwa shine wannan kenan kaman kayi kamun kafa da Allah madaukakin sarki akan wane ya maka mi ya biya maka bukata to kishi ya kamata kai ka kai kamun kafa da Allah wane maka abu ba kai kamun kafa da wane ba kai kamun kafa da Allah subhanallah yawwa kai kamun kafa da Allah akan wane maka abu ba kai kamun kafa da ga wane ba Allah yi maka abu ana ganin da ke ku yawwa shine kishiya da kishiya فقال النبي صلى الله عليه وسلم سيما ذا الله يكي سبحان الله سبحان الله تركي يا تبتك الله تركي يا تبتك الله فما زال يسبح manzo Allah bai gushe ba yana tasbihi hatta urifa zalika fi wujuhi ashabi har sai da aka gane wannan ga huskan sahabbansa ma'ana abin ya girmama kenan sun makala sannan sai ce wai haka kai canka a tadrimallah shin ka san waye Allah ka san waye Allah balle ka ce kana neman me yake da suna da alfarmar Allah kana neman ceto na bako da alfarmar da alfarmata da alfarmar Allah kana neman in yi maka kaza ya ce inna sha'anallahi a'azam min zalik ai al'amarin Allah ya yi girman haka a ce da shi ake neman ceton wani innahu la yustashfa'u billahi ala ahadin ba a neman ceton Allah akan wani ana gani da kyau ko sai dai a nemi ceton Allah shi kadai wa zakara alhaditha rawahu abu dawud sai ya ambaci hadisi abu dawud ya ya rawaito sa فيه مسائل الأولى نفرق إنكاره على من قال فإنا نستشفع بالله عليك إنكار لمن ظن الله أكن وند يتي إنا نستشفع بالله عليك الثالثة تغييره تغيرا عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة canzawar huska canzawar huska da yayi canzawar da aka gane wannan ga huskar sahabban manzon Allah dalilin wannan kalimar asalisa na uku annahu la yunkir alaihi qawluhu bai yi inkari gare sa ba fadin sa nastashfi'u bika ala Allah muna kamun kafa da kai akan Allah yayi muna kaza nan manzo Allah bai masa inkari ba kishiyan ne masa inkari na cewa suna kamun kafa da Allah akan manzon Allah ya biya musu bukata kaza ana ganin da kyau ko kenan ina kamun kafa da Allah manzon Allah ya biya mini bukata kaza a'a wannan menene yawwa su shirka ne yawwa kamar misali masu ya a ba su don annabi ana gan da ke ku a ba su don allah don annabi ko kuma a ba su don annabi yawwa arrabi'a na hudu a tambihu ala tafsiri subhanahu subhanallah fadakarwa game da fassarar subhanallah alhamisa annal musulmina yas'alunahu sallallahu alaihi wasallam al-istisqa al-istisqa kasancewar musulmai suna roƙon manzon Allah ya yi musu roƙon ruwa kenan ya halatta ka roƙi manzon Allah ya roƙon maka Allah amma bai halatta ka ka roƙe sa ba yayi maka abunda ba wanda isa yi shi bawa ba in ba Allah ba babu ma jaa fi himayatil mustafa sallallahu alaihi wasallam himat tauhid babin da yazo game da kiyayewa garkuwa da manzon Allah yayi ta ba iyaka ta tauhidi wa saddihi turka shirk da kuma liƙe ƙohoyi na shirka ma'ana yadda manzon Allah ya ta ƙoƙari na ƙohi na liƙe ƙohoyi na shirka da kuma ƙoƙarin ba iyakar tauhidi kariya an abdullahi ibn sikhir radiyallahu anhu qala in talaqtu fi wafd bani amir ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam naji a cikin jama'a na bani amir zuwa wajen ma'aikin Allah faƙulna sai muka ce masa an ta sayyiduna kai ne shugabanmu faƙala sai manzon Allah ya ce a sayyidu Allahu tabaraka wa ta'ala shugaba shi ne Allah albarkokinsa sun yawaita kuma ya ɗaukaka ƙulna sai muka ce wa afdaluna fadlan kuma kai ne ka fi mu falala wa a'azamuna taulan kuma kai ne ka fi mu ƙarhe iko ana gane shi ne taul at-taul shine al-qudratu wal-ata' faƙala sai manzo Allah ya ce kulu bi qaulikum aw bi ba'd qaulikum ku faɗi dai maganar da ta dace ko wani sashi na mangunan da kuke faɗi na yabo a kaina wanda suka dace wala yastajriyannakum ash-shaytan kada shaydan ya ja ku izuwa ga halaka ma'ana ya ja ku izuwa ku faɗi magana wadda ta wuce take ta wuce gona da iri a kaina رواه أبو داود بسند جيد وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله وسمتاني سنتي يا مائكين الله يا خيرنا يا كي ما في الخير مو وابن خيرنا كما دم ما في الخير مو وسيدنا كما شوغبان مو وابن سيدنا كما دن شوغبان مو فقال سيمن ذا الله يا أيها الناس يا كمتاني قولوا بقولكم ku faɗi maganar da ta dace wala ya stahwiyan na kuma shaitanu kada shaidan ya ja ku duk ma'anansu ɗai wa ya stahwiyan na kuma da ya stajiriyan na ku kada shedan ya ja ku ku fada zuwa ga halaka ana muhammadun abdullahi wa rasuluhu ni muhammad ne dan dan abdullahi ni muhammad ne bawan Allah kun manzon Allah ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati bana son ku daga ni saman matsayina allati anzalani Allah azza wa jalla matsayin da Allah ya sabkar da ni rawahu an-nasa'i bi sanadin jayyid nasa'i rawaito sa da sanadi mai kyau fihi masail kashuna akwai masalul al-ula tahdhiru an-nas min al-ghulub jan kunne da manzon Allah ya yi game da gulu wuce guna da iri a wajen yabansa ana gane da kyau ko tun lokacin manzon Allah yana kokarin jan mutane jan kunno su kada su kai shi matsayin da yake ba nashi ba ana gane da kyau ko manzon Allah ya haka ne domin da rishin kira karan bebe ya bata idan wannan kalmomin da suka faɗi wanda wasu kalmomin kuma manzon Allah ya cancance su amma yana jan kunnuwansu ne don wannan kada ya kai gare su sumi su wuce iyaka asaniya na biyu ma yan bagi an ya kula man kila lahu an ta sayiduna abinda mutum ya kamata ya ce idan aka ce masa kai shugabanmu ne sai ka ce shugaba shi ne allah asalisa na uku kauluhu la ya stajiriyan na kuma shaitanu ma annahum lam ya kulu idal haq maza allah ya ce kada shaidan ya ja su tare da cewa Abin da suka faɗi gaskiya ne shine mafi alkhairinsu kuma shine shugabansu ana gane da ke ko arabi'a qawluhu ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati babu ma jaa fi qawli llahi ta'ala babin da yazo game da faɗin Allah madaukaki wa ma qadarullaha haqqa qadrihi busu girmama Allah matukar girmamawa ba wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al qiyamah alhali ƙasa. gaba ɗayanta damƙa guda Allah zai mata ranar alkiyama wasu samawatu matuwiyatun biyamini su kuma sammai zai nannaɗe su da hannunsa na dama subhanahu wa ta'ala sarki ya tabbata a gare sa kuma ya ɗaukaka amma yusheku na game da abin da suke shirka da shi a nabini mas'udi radiyallahu nan za a kawo dalilin mai yake da suna sabkar wannan ayar ce جاء, خيب جاء, جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم wani mutum ya zo daga cikin malumman yahudawa shine habrun ila rasulillah sallallahu zuwa wajen ma'aikin Allah fa qala sai ce ya muhammad ya ma'aikin Allah inna najidu anna Allah yaj'alu as-samawati ala isba'i mu a cikin littafin mun samu cewa Allah zai sanya sammai gaba ɗayansu a cikin ɗan yatsan shi guda wal ardina ala isba'in haka ƙasan nan guda bakwai a cikin ɗan yatsansa guda was shajara ala isba'in haka kuma itatuwa gaba ɗaya Allah zai sanya su a cikin ɗan yatsa wal ma'a ala isba'in haka kuma ƙasa gaba ɗayanta a cikin ɗan yatsa was sara ala isba'in haka kuma me yake da suna ƙasa turbaya turbaya gaba ɗayanta Allah zai sata a cikin ɗan yatsa wasa'ir alkhalqi ala isba'in sauran kuma halittu akan ɗan yatsa in ka haɗe sun yi ɗan yatsa guda nawa a guda biyar a ba shidda biyar ku kilga ɗaya biyu uku hudu biyar ko a eh shidda dan yatsa shidda aka gayi ko shidda aka gayi to asara ina ji asara yana yana shiga a cikin al-ardin ana gane da kyau ko to eh fa yaqulu sai yace ana al-malik kina a cikin a wannan dai kenan duka sun shiga a cikin mi damka guda fa yaqulu sai Allah yace ana al-malik ni ne mai mulki فضحك النبي صلى الله عليه وسلم سيمون ظن الله يداريا حتى بدت نواجذه حسيد حقوران سك بينا تصديقا لقول الحبر دن غسكتا ابوند wannan malamin na yahuda ya fadi thumma qara'a sannan sai karanta wama qadarullahi haqqa qadrihi ai busu duk abinda suka fadi busu girmama Allah matukar girmama sa ba wal ardu jami'an qabdatu yawm al qiyamah har zuwa karshen ayat da makaranta a can farko وفي رواية لمسلم والجبال والجبال والشجر على إصبعي أو رواية مسلم da duwatsu da itatu da itatuwa akan dan yatsa thumma yahuzzuhunna sannan sai Allah ya girgiza su fa yaqulu sai ce anal maliku ni ne sarki anallahu ni ne Allah wa fi riwayatin lil bukhari yaj'alu as-samawati ala isba'in yana sanya ɗan sama sammai akan ɗan yatsa wal ma'a wasara ala isba'in ruwa da turbaya akan ɗan yatsa wasa'idil khalqi ala isba'in sauran kuma halittu a cikin ɗan yatsa akhrajahu bukhari da muslim suka rawaito sa wali muslimin an ibni umar marfu'an daga muslim daga ibnu umar har zuwa ga ma'aikin Allah yatwi Allahu samawati yawmal qiyamah Allah zai zai naɗi sammai a ranar alkiyama sun ma ya huduhun na biye da hiliyumna sannan sai ya ɗauke su da hannunsa na dama sun ma ya kulu sai ce anal malik ni ne sarki ainal jabbaruna ina masu jiji da kai ainal mutakabbiruna ina masu girman kai sun ma ya tuwil arzina saba sannan sai ya naɗi ƙasai su ma guda bakwai ثم يأخذهن بشماله sannan sai ya ɗauke su da ɓangarensa na shimal ma'ana da hannun da yake ɓangare na arewa ana gan da kyau sun mai ya kulu sannan sai ce anal malik ainal jabbaruna ni ne sarki ina masu jiji da kai ina masu girman kai ina masu yiji da kai ainal mutakabbiruna ina masu girman kai wa ruwiya an ibn abbas qala mas samawati as-sab'u wal arduna as-sab'u fi kaffi ar-rahman sammai da ƙasa guda bakwai kin nan kowace ba komai bane a cikin tahin Allah mai rahama illa ka khardalatin fi yadi ahadikum face kamar mafi karantar kwaya mafi karancin abu shine khardala face kamar mafi karancin abu a cikin hannun ɗayanku ka ɗoko ɗan ƙasa ɗa guda ka ɗora a kan ɗan yatsanka ka kalli yadda yake ƙarami a kan ɗan yatsanka to sama da ƙasa gaba ɗaya Allah in ya ɗora ta a kan hannunsa kamar haka take alaƙa da kyau wannan shi da kenan laisa ka mislihi shay'un wa huwa samiul basir na'am وقال ابن جرير حدثني يونس أخبرنا ابن وهب قال قال ابن زيد حدثني أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع في الكرسي سمي قدا بكوي إذن أكساس أتكين كرسي معنا akan kujerar Allah maɗaukaki ba komai bane illa ka darahima saba'atin face kaman dirhami guda bakwai ulkiyat fi tursin da aka jihwata a cikin aturs aturs ita ce garkuwa an san garkuwa ku wannan abin da ake tara wajen yaƙi idan aka saro mata kubi sai ka tara shi to ai kun ga hwaɗi ke gare shi haka to ka jihwa misali 'yan dala-dala ɗa nawa ɗa bakwai ka jihwa su a ciki dan wurin da suka kwasa shine sammai guda bakwai da kasai za su ko sammai za su za su kwasa idan aka dora su a bisa kan kursi ita kuma kursi kin nan ba wai saman ta Allah yake zama ba malamai suka ce kursi kin nan kujeran da ake cewa ba ta zama bace al'arshi shine wurin zaman Allah ita wannan kursi wajen dora kafa ne na Allah madaukakin sarki ana gane da kyau ko wannan shi da kenan kamar yadda za ga sarki ya zo ya zamna bisa kan karagar shi ana gan da kyau ita ce arsh sai a azama shi kujera wadda zai azame kafarsa to wannan ita ce kursi ce وقال يتي قال أبو ذر رضي الله عنه سميت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجم أيك الله يناتيوا ما الكرسي في العرش ga abin da zai ƙara nuna maka ma'anar haka kujera da aka ce ta Allah fil arshi idan aka dora ta akan al'arshi ba komai bace illa ka halkatin min hadidin face kamar wani dan kiwaye ana gane da kyau ko kamar wani dan zobe na ƙarhe ulqiyat baina zaharai falatin milal ardi da aka jewa ta akan wani hili na ban kasa ba su kwana gane kyau yanzu kaman kaman hili na kwallo a ɗoko ɗan zobe a aza a jewa a cikin wannan hilin ana gane da kyau ko wannan ɗan hilin wannan ɗan ya ci wani wuri bai ci komi ba to wannan wannan kujerar da ake cewa kursikin in an dora ta akan al'arshin Allah kamar girman ta kenan wannan zai nuna maka kenan da aka ce wurin azakawar Allah ce ma'anar tana doka ko ba ta doka tana doka na ina muke yace wa an ibn mas'ud qala bayna as-sama'i ad-dunya wallati taliha 500 'ami tsakanin sama ta kusa da wadda take bi mata akwai tsawon tahiya ta shekara 500 wa baina kulli sama'in wa sama'in 500 amin kuma tsakanin kowace sama da wata da wata akwai tahiya ta shekara 500 wa baina as-sama'i as-sabi'ati wal kursi 500 amin haka tsakanin sama ta bakwai da kuma kursikin Allah ma'ana kujerar Allah ba ma al'arshi ba ku jera akwai tsawon tahiya dubu nawa 160 wa bainal kursi 500 wa bainal kursi wal ma'i 500 ami kuma tsakanin kujera da ruwa ana gane da kyau ku da ruwa tsawon tahiya ta shekara 500 wal arshu fawqal ma su shi kuma al'arshi akan ruwa yake kinan ka ce tsakanin al'arshi na Allah karagar Allah da kuma kujera wadda Allah ke azakawa tsakanin shekara tahiyar shekara nawa shekara 500 a duniya ba kai bace ga Allah ka gani ko kai kana ganin eh to shine ka yawo wato ka gani shine yawo zai na maka eh abu ne na kaskancin duniya eh shine to ai shine Allah yace law kanat ad-dunya ta'dilu inda Allah janaha ba'udatin ko da ace Allah ta kai darajar hihikin sabro da ace duniya ta kai hihikin sabro a wajen Allah to ga gani bata ma kai haka ba na'am kaga irin wannan hadisi in kana karanta su ya karin nuna maka girman Allah ka san wa kake bauta ma wallahu fawqa al-arshi kuma Allah akan wannan al-arshin yake la yakfa alaihi shay'un min a'malikum komi bai boye muku na ayyukan komi bai boye masa na ayyukan ku akhrajahu ibn mahdi an hammad ibn salama an asim an zir ko zar an abdullah wa rawahu bi nahwihi al mas'udi an asim an abi wa'il an abdullah qalahu al hafiz al dhahabi rahimahullah ta'ala qala wa lahu turuq ne da wasu hanyoyi kin ruwayoyi daban-daban wa an ibn abbas ibn abd al muttalib وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض هل كنتم سكان سما دكسا تهي الدكي دكوي قلنا الله ورسوله أعلم قال بينهما مسيرة خمسمائة سنة سكان سأكوي تهي تشكرة ريبير ومن كل سماء إلى إلى سماء kuma tsakanin kowace sama zuwa wata masiratu 500 sana tsawon shekara tsawon tahiya ta shekara 500 aha ina ne ha wa kisafu kulli sama'in masiratu 500 sannan kuma zurhin kowace sama shi ma tahiya ta ina yake da suna dubu 500 kisaf shine shine umq ma'ana zurhi na kowace sama wallahu ta'ala fauka zalika Allah kuma yana akan wannan walaysa yakhfa alaihi shay'un min a'mali bani adama kuma komi bai boye masa na ayyukan ya adam ana faɗin wannan ne dan a nuna maka ko ina kake Allah yana mi Allah yana mi yana ganin ka misali wannan masallacin da muke ciki da a ce baya da ruhi akwai wani mutum sama yanzu akwai wani abu da zaka ci wannan masallacin ya boye masa komi zai gani dan yana saman ka ana gane da ke ku ke nauni na namun duk abinda kake ka tunawa yana ganin ka Allah malukin sarki al-imam al-qahtani yace wa idha khalawta bi ribatin fi zulmatin wan nafsu da'iyatun ila at-tughyan فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني za ku ji fassara shi in mun shiga littafi ya ce idan dai kake banta a cikin duhu kana tunanin kowa bai ganinka ku tuna wanda ya halicci duhun yana mi yana ganinka fihi masa'ib al'ula na farko tafsiru kaulihi ta'ala wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al qiyamah الثانية نبي أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود كسن شوار إلم وإن علم مكان دوان دسكي كما دسو نشفر الله tabbatacci a wajen yahudawa alladina fi zamanihi sallallahu alaihi wasallam wanda suke zamanin ma'aikin Allah lam yunkiruha ba su yi inkarin su ba wa lam yata'awwaluha kun musu juye ma'anonin su ba asalisa na uku annal habra lamma zakara lin nabi sallallahu alaihi wasallam saddaqahu kasancewar wannan ba yahudan lokacin da ya ambaci wannan gaba aikin Allah ya gaskatar da shi wa nazala alqur'anu bi taqriri zalika kuma qur'ani ya sabkadan tabbatar da haka kun gani sai da ya faɗi wannan magana ce aka sabkar da ayar kenan kenan yana shine yana shine dalilin sabkar wannan ayar arabi'a wuqu'ud dhahiki min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam abkuwar dariya daga ma'aikin Allah lamma zakara al-habru hadha al-ilm al-azim lokacin da wannan malami na yahudawa ya ambaci ilimi mai girma al-khamisa at-tasrihu bi dhikri al-yadayn qarara an ambaci Allah na da hannaye wa anna samawati fil yadi al-yumna wal ardina fil ukhra da kuma cewa sammai Allah zai jimke su a hannu na dama kasai kuma a hannu guda as-sadisa at-tasrihu bi tasmiyatiha ash-shimal karara da aka faɗi cewa hannun guda ana ce mishi ash-shimal ma'ana hannun Allah guda ba a ce masa na hagu hannayen Allah dukkanin su dama ne sai dai guda na kudu guda na arewa ana gane da kyau ko sai a ce na kudu da na arewa amma kuma sai a ce me na dama da na hagu ana gane da yanzu da nake nan ne hannuna guda yana ina kudu guda yana ina arewa to haka za a cewa amma ba a ce Allah yana da me hannun dama domin aka ce hannu eh hannun hagu domin hannun hagu hannu ne wanda ake amfani da shi wajen me wajen kasanta to shi kuma ta'ala Allahu an zalika shi kuma Allah ba ya da wannan kuma sannan hannun hagun ana ce masa haka ne don shi ne marar ƙarfi mai rauni to su kuma hannayen Allah gaba ɗansu ƙarfafa ne asabi'a na bakwai zikiru aljabbari na walmutakabiri na inda zalika an baton wa'annan asami na ƙauluhu ka karzalatin fi kafi a hadikun attasi a izamul kursi bin nisbat ila sama girman sama girman kursi idan aka kwatanta ta da da sama izamul arshi bin nisbat ila kursi girman al'arshi idan aka kwatanta sa da kursi anna al'arsha ghayrul kursi wal ma kasancewa al'arshi ya sha bamban da kursi da kuma da kuma ruwa ai Allah ya ce Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala lahu ma fis samawati wa ma man zal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idni ya'lamu ma bayna aydihim ma khalfahum wala yahituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha wasi'a kursiyuhu samawati wal ard kursiyu kin shi sami ta yalwaci ma'ana ta hi sama da ƙasa girba asani asaniyata ashara kan baina kulli sama'in ila sama'in mun shi adadin dan wanda ke da kai tsakanin wata sama zuwa wata kan baina sama'is sabi'ati wal kursi mun ji adadin abin da ke tsakanin sama ta bakwai da alkursi kan bainal kursi wal ma mun ji adadin tsawon da ke da kai tsakanin kujera da kuma mi da kuma ruwa annal arsha fawqal ma kasancewar arshin Allah akan ruwa yake annallaha fawqal arsh kasancewar Allah akan al'arshin yake kan bainas sama'i wal ard mun ji abin da ke tsakanin sama da ƙasa kisafu kulli sama'in mi'atu sana ana gan da kyau ko mun ji cewa zurhin kowace sama shekara shekara ɗari haka aka yi ba? yauwa ɗari biyar aka ce ko? yauwa ɗari biyar aka ce wake safi kulli sama'in masiratu 500 sana yauwa kenan nan kuskure ne kenan yauwa 500 ne sai suka sami a kenan kamsakin ne ba su kawo ba na shekara ɗari biyar a tasiya ta ashara أن البحر الذي فوق السماوات أسفله وأعلاه كسنشيور تيكو ana gane da kyau ko kasancewar teku alladhi fawqa sama samawati wanda yake saman sammai asfaluhu wa a'lahu 500 sana saman shi da kasan shi tsawon shekara tsawon tahiya shekara 500 wallahu a'lam Allah shine mafi sani walhamdulillahi rabbil alamin yabo da godiya ga Allah ubangijin halittu wa sallallahu ala sayyidina muhammadin Allah yayi salati akan shugabanmu muhammad wa ala alihi da kuma yakan iyalansa wa sahbihi da sahabbansa ajma'ina gaba ɗayan suran katakaf an zo ƙarshe ko? masha Allah to kenan mun zo ƙarshen kitabut tauhid akwai mai tambaya? hotuna wanda suke hotuna wanda eh sosai wannan yana shiga wannan robobin da ake na mutum-mutumi na mace ko na namiji da 'yan kasuwa suke yi masu sai da tufafi sai suna sa musu kaya akwai wanda ma in ka zo sai ka isko kawan mutum eh to wannan duka suna ciki duka suna ciki a wanda ba su da kai ba layi inda an cire kai babu layi sai wanda yake da cikakkar halitta ko da hoton wata dabba aka yi an cire kai babu layi tun da abin da ba yadda kai ba a ce mishi halitta eh in an cire kai babu layi na yawwa bari shi yayi alkhairi bari shi yayi alkhairi na'am aha to babu tambaya ko to kun san wannan majalisi na tauhidi ne ko kenan littafin da zamu sa har yanzu dai akan tauhidi ne da aqida kenan tsarin da zamu yi zamu rika ta canzawa in an yi littafi na nasir in an kare shi sai a sa na nazum nasir nazum ma'ana tsari na zube da tsari na waƙe wannan littafin wani tsari yake a kai annasir tsari na zube kenan yanzu za mu sa tsari na me wanda za ku ji ana karatu ana kaɗa kai ana ganin da kyau ko kenan za a yi karatu cikin nishaɗi kenan za mu sa littafi na nuniyatul qahtani wannan waƙe ne wanda yake mai matukar fa'ida sosai wanda ina yawan kawo shi a cikin karatuka habbaitin da na kawo yanzu na wa idza kalauta bi ribatin fi zulmatin duk cikin me yake da suna qahtani ne har kuma akwai wani waitin nake kawowa imanuna billahi bayna thalathatin amalun wa qawlun wa i'tiqadu jinani ويزيد بالتقوى وينقص بالردى وكلاهما في القلب يعتجلان akwai kuma wani wasu baituka su ma da naka kawowa a ya ayyuha sunni khudh bi wasiyati waqsus bidhalika jumlatal ikhwani wa'lam bi anna allaha rabbun wahidun متنزه عن ثالث أو ثاني متنزه عن ثالث أو ثاني wannan baitukan da na kawo kowanne da mure shi daban-daban kenan kun ga wake guda ne amma za mu iya yin me za mu iya yin canza muryoyi daban-daban ana gani da kyau ko to kenan insha Allah sai Allah ya kai mu sati na sama kenan kowa ya zo ya zo da alƙalamin shi littafi mu za mu rabawa ana gane da kyau ko insha Allah za a raba littafi kyauta ga wanda suka halarta subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta duk kurakuran da muka gabatar a karatu wannan littafin sakamakon karancin ilimi da ajizanci da dan adam Allah ya muna afuwa ya kuma kankare shi daga cikin zukatan masu sauraro daidai kuma Allah ya ƙara tabbatar da mu akai ya ba mu ikon aiki da shi Allah kuma ya gafarta ma mawallafin wannan littafin ya sanya aljanna ce makomarsa ya ilmantar da mu da wallafe-wallafen da yi subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah masha Allah sarkin karatu kuma